أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci yau juma'a bakwai da watan muharram shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da biyar da watan takwas shekara ta 2022 meladiya zan mu ci gaba da karatun littafin muta'alimul muta'allimu tariq ta'allum na al-imam zarnuji burhanuddin zarnuji rahimahullahu ta'ala zan mu tashi wa fasulun fi ta'zimil ilmi wa ahli fasalin da ke bayanin girmama malamai girmama ilimi da masu shi da inda ka ga wani malami ko da naka ne malaminka ne ko da ba malaminka bane kasancewa yana da kima yana da daraja a wajenka kai ɗalibin ilimi yake cewa ai ilam kai sani al-imamu zarnuji yake cewa kai sani anna ɗalibal ilmi cewa ɗalibin ilimi la yanalu ilmi ba zai sami ilimi ba wala yantafi'u ba zai amfana da shi ba illa bi ta'zimil ilmi sai in ya girmama ilimin wa ahlihi da masu shi wa ta'zimul ustaz da girmama malamin shi wa tawqirihi da mutunta shi kila aka ce malamai suna cewa ma wasala man wasala illa bil hurmati duk wanda ya sadu bai sadu ba sai da alhurma da girmamawa da mutuntawa ma'ana wa ma sakata man sakata babu wanda ya saraye daga cikin neman ilimi ilimin shi bai daraja bai albarka ba illa bi tarkil hurmati sai da barin alhurma rashin girmamawa kila malamai suka ce alhurmatu khairu min da'a girmamawa ta biyayya ma'ana wanda zai kasance kana mishi kana mutunta shi kana girmama shi ta biyayya misali sarki ga hadawa suna ta mishi biyayya amma ba a san su ba dan saboda abin da suke samu suke yi ba girma ba biyayya bace ta girmamawa a kawai suna mishi ne dan maslahar su amma kuma ya zamana wanda baka ma biyayya bai mishi komi bai mutunta amma yana ganin kima shi yana darjanta shi shi yahi yake cewa ala tara anna al insana la yakfuru bil ma'siya shin baka ganin cewa dan adam bai kafurta dan yana saban Allah wa inna ma yakfuru bi istighfafiha yana kafurta ne idan ya raina abun ya ga abun cewa kai dan kaza ma menene in yayi wannan ne zai kafurta bi tarkil hurma da barin al hurma al hurma sallah masalan wanda zai tashi je ya yi ta amma kuma yana ganin cewa kai sallan nan yin ta ba wajibi bane ai kahuri ne amma kuma wanda bai yayi kuma ya san cewa wajibi ce kuma ba kahuri bane kenan kaga alhurma girmamawa tahi tahi biyayya yace wa min ta'zimil ilmi na daga cikin girmama ilimi ta'zimul ustaz girmama malamin qala ali radiyallahu anhu ali yake cewa ana abdu man allamani harfan wahidan ni bawa ne ga duk wanda ya koyar da ni ko harafi daya in sha aba in ya ga dama ya sai da ni wa in sha an istaraka in ya ga dama ya bautar da ni wannan yana kusa da hadisin da al-Imam Tabarani ya huddo cewa man allama abdan ayatan min kitabillah fa huwa abdullahu duk wanda ya koya ma wani bawa aya ɗaya ta littafi Allah mutunan nan ya zama na bawanka duk da al-Imam Ibn Taymiyyah ya ce hadisi ne maudu'i haka nan shaukani cikin al-fawaid al-majmu'a wa qad unshitu fi zalika an yi mun waƙe cikin wannan yace ra'aitu a haqqal haqqi haqqal muallimi wa awjabahu hifzan ala kulli muslimin laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan li ta'limu harfin wahidin alf dirhamin yace ra'aitu ina gani mafi girman haƙƙi shine haƙƙin malami wa aujabahu hifzan kuma an wajabta shi wajibi ne kowa ya kiyaye shi ala kulli muslimin ga dukkan wani musulmi duk wani malamin da yake karantar da diyanka ko bai karantar da su ko yake karantar da kai ko yake karantar da diyan al'umma ma to kasancewa wajibi ne ka kiyaye haƙƙin shi yace laqad haqqa an yuhuda ilaihi karamatan ya cancanta a yi mishi kyautar karama ta girmamawa ya ce da ta'alimi harfin wahidin in ya karantar da harafi guda ɗaya a bashi alfi dirham dirhami dubu wanda dirhami dubu a yanzu ma wajen miliyan biyu ne to wannan ya cancanta malami a ce inda biyan shi za a yi a bashi wannan ba mutum ya rika ganin cewa ba dala ɗari dala jika guda ta laraba biyan malami ne yake yi yana ganin cewa ai malaman nan sun zama san duniya kaza wanda inda ya san kimar ilimin wannan dala ɗarin ba zai tsaya ba sai ya ba malami wahala a kanta wa kana ustazu na shekul islam malamin mu shekul islam sadiduddin ashirazi al-imamu shirazi Allah mu rahama sanannen malami ne yaqulu yana cewa qala mashayikhuna malaman mu suke cewa man arada an yakuna bunahu aliman wanda ke so dan shezan malami yan bagi an yura iyal guraba amin al-fuqaha ya kamata ya kiyaye baki daga cikin malamai da inda ga wasu bakin malamai ya tarbe su ya ba su masauki ya mutunta su wa ya karimahum ya karrama su wa dimahum ya ciyatar da su wa ya diyahum shay'an aha Mhm, karanta shi kawai ya ce don saboda wanda ya karantar da kai harafi ɗaya ga abin da kake bukata na addini fa huwa abuka fi dini wannan ma'ahinka ne a cikin addini yake cewa wayi kure mahum ya karamta su wa yutsi mahum ya ciyatar da su wa yadi mahum shay'an ya basu wani abu wa illa mai kunbuna hu aliman in dan shi bai kasance malami bai ku da hafidu u aliman to wannan jikan shi zai kasance malami me yasa wannan malamai suke faɗin wannan dan saboda duk lokacin da ya kasance ko cikin makaranta wanda kaga malami yana kokarin kulawa da shi yana ta bashi abun nan idan ma'ahin shi yana bada kulawa kulawa ko da ba ta ba da wani abu ba ta mutunta karatun ta yana kewayewa yana bincikar ya karatun ba ɗaya bai yake zaka kalle shi wannan kuma Allah ya halicci zuciyar dan adam akan haka duk mai kyautata mata ita ma ta kyautata mishi to shi malamin nan zai ji kumya ta yadda kake mutunta shi kake abin gakin shi amma kuma dan shi ya ka bar shi haka nan zaka ba shi wata kula sama da sauran wasu kuma wannan ba abun zargi bane zuciya ce ta gaji haka nan wa min tawqiril muallim na daga girmama girmama malami Allah ya mashi amamahu kada ya tahiya gaban shi in kuna tahiya da malamin ka ka tsaya baya kada ka shiga gaba wala yursa makanahu kada ya zamna a gurin majalisin da malamin shi yake zama kujere shi ko tabar mashi wala yabtadu bil kalami inda hu kada ya fara zance a wajen shi illa bi izini sai da izinin shi wala yuksirul kalama inda hu kada ya yawaita zance wajen malamin shi wala yasalu shay'an inda malalati kada ya tambayi komi a wajen kosawar shi lokacin da kaga ya kosa ya gaji to kuma ka tsaya kai ta tambaya kai yana daga hikima ka yi kokarin kiyaye wannan yace wa ra'iyal waqta ya kiyaye lokaci wala ya duk albaba kada ya kwankwasa ma malamin shi kofa bal yasbir hatta yakhrujul ustaz bari yayi hakuri har malamin shi ya fito falhasilu tabbataccen abu dai annahu ya dulubu radahu cewa ya nemi kokarin neman yardan malamin shi wa yastani basu qadahu ya nisanci hushin malamin shi malami kamar ma'aihi ne duk wanda yace zai samu hushin malamin shi to ba shi da albarka ilimi duk wanda ya sami yardan malamin shi to kuma ilimin shi zai albarka yace wa yam tafsil amrahu yayi kwatamta umarnin malamin shi fi gair masiyatin lillahi matakar ba saban Allah bane fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dan babu biyayya ga abun halitta cikin saba ma Allah kama kala nabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna sharran nas man yuzhibu dinahu li dunya ghayri ibi ma'siyatil khaliq yace mafi sharrin mutane wanda ke tahiyar da wannan addinin shi dan duniyar wani shi shine da saba ma Allah wannan hadisi da ya kawo al-Imam Ibn Majah rawaito shi ta hanyar Abu Umama wanda hadisin Hassan ne amma ba da wannan hanyar ba wa min tawqirihi na daga girma malami tawqiru auladihi girma madiyan shi wa man yata'allaqu bihi da duk wanda ke alaka da shi wa kana ustazuna shaykhul islam malamin mu ya kasance shaykhul islam burhanuddin sahibul hidaya ma'abucin alhidaya alhidaya babban littafi na malaman hanafiya wajen mujallar goma a cikin fikihun su yake cewa rahmatullahi alaihi ya haki yana bada labari anna wahida min akabir ayyimati bukhara wani daga cikin manya-manyan shugabannin bukhara garin su bukhari kenan kana yajlisu majalisar darsi ya kasance yana zama a majalisi na karatu wa kana yaqumu fi khilal darsi yana tsayuwa ana tsakiyar karatu sai a ga ya tashi a hayanan wani lokaci fasalu anhu aka tambaye shi gami da wannan ya muna cikin karatu sai muga ka tashi fa qala sai ke cewa innabun ustazi al abu ma asbiyan dan malami na naga yana wasa da yara fisikaci a cikin titi wa yaji'u a hayanan ila babil masjid wani lokaci sai in ga ya zo wajen kofar masallaci fa'iza ra'aituhu idan na gan shi a ƙomu lahu ta'aziman li ustazi sai in yi tsaye a kan shi don saboda girmama malamina wanda wannan malamai suna cewa idan ya inganta wuce gona da iri ne wajen wajen girmama wa guluwi ne nan ba za koyi da shi irin wa'annan ba wal qadi al imam fakhruddin al qadi al imam fakhruddin kana ra'isul aima ya kasance shugaban shugabanni ne fi marwa a garin marwa wa kana sultan ya hatar mihu gayatul ihtiram sarki yana girmama shi matakar girmamawa wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inna ma wajadtu bi hadzal mansibi abinda yasa na samu wannan matsayi bi khidmatul ustaz da yin hidima ga malamina fa inni kuntu aqdumal ustaz al qadi dan ni na kasance ina hidima ga malamin mu al imam al qadi aba zaid dabusi wa kuntu aqdumuhu na kasance ina babban malami ne a cikin manya manyan malaman hanafiya kuma al-imamul qurashi shine farkon wanda ya aza ilmul khilaf yana da littafi taqwimul adilla yace kuntu akhdumuhu ni nike mishi hidima wa adbahu ta'amu ni nike dafa abincin shi salasina sana shekara talatin ni nike dafa ma malan abinci wala akulu minhu shay'an ban cin ko kadan daga ciki dan saboda hidima ga malamin shi wa kana shaykhul imam al-ajal shaykhul imam al-ajal shamsul a'immatul hulwani rahmatullahi alaihi ya kulu yake cewa kharaja min bukhara ya huta da garin bukhara wa sakana fi ba'dul qura ayyaman ya zamana a cikin wasu gariruwa lokuta masu tsawo li hadisatun waqa'at lahu dan saboda wani abu da ya faru wa qad zarahu tilmizuhu wa qad zarahu tilmizuhu dalibin shi ya ziyarto shi gairu shaykh al-imam shamsul ayyima ba malamin shi ba shamsul ayyima al-qadi abubakar ibn zarnuji zarnuji rahimahullah fa qala lahu hina laqiyahu sai yake ce mishi lokacin da ya game da shi limaza lam tazurni me yasa baka ziyarce ni ba qala sai yake cewa kuntu mashghulan bi khidmatil walida na kasance shagalce nake da hidimar ma'aihiyata qala sai yake ce mishi turzaqul umra za arzita ka da tsawon rayuwa wala turzaqu rauna qaddasa ba za arzita ka ba da dadin darasi wa kana kazalika hay kasance haka Allah ya jarrabe shi fa innahu kana yaskunu fi aksar awqatihi alqura ya kasance mafi yawaicin zamanin shi kauye yake zama wa lam yantazim lahu das ba da darasi bai tabbata gare shi ba yace fa man ta'azza minhu ustazuhu duk wanda malamin shi ya cuti dalilin shi yuhramu barakatul ilmi za a haramta mishi wannan albarkar ilimi wala yantafu bil ilmi ba zai amfana da ilimi ba illa qalilan sai dan kadan shi ma nan malamin ya yi wuce gona da iri akan yi mishi bakin don saboda ya gaya mishi uzuri kuma da rishin ziyara kadai bai kamata ba a ce amma mutum irin wannan muguwan wannan fatan da addu'ar kuma da zata kasance ya ce a nan gurin wannan kisa akwai magana an ji mai ta'aliki ba zan mu zaton wannan kisa sahihiya ba ce ƙurashi a cikin jawahirul mudiya yake cewa daga zarnuji yana daga cikin alfukaha da wuya wannan abin ya kasance sahihi ne wannan cewa ya yi mushi wannan bakin don saboda malamai magabata mun sani cewa yana da wahala yana da wahala akan wannan ɗan abin da bai kai ya kawo ba ya ma ɗalibin shi baki suke cewa innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani izahuma lam yukrama yace fasbil la'ika in jafawta tabibahu wa qana abi jahalika in jafawta muallima yace innal muallima lalle shi malami wa tabiba da likita kilahuma dukkan su layan sahani ba za su yi maka kyakkyawar mu'amala ba ita ce nasiha kawai iza hu malami kurma idan ba a girmama su ba fasbir lida'ika ka haƙura da cutarka in jak fauta dabibahu in kayi ma likita wauta waka na abi jahalika an kaje likita da marar lahiya kai ta zage zage maimakin ka bisa a hankali ka lallabe su zo su duba marar lahiyar ka kai ta zazzagin su kana tsine mu sai ka komo da marar lahiyar ka gida yace waka na abi jahalika kai haƙuri da jahircinka in jafawta mu'alliman kayi ma malami wauta sai ki baka abin da Allah ya arzuta shi na ilimi wa huke an ba da labari annal khalifa khalifa haruna rashid ba asbanahu ila al-asma'i ya tura dan shi zuwa ga al-imam al-asma'i al-imam al-asma'i babban malamin lugha wanda ake cewa kana ya hafiz 16000 baiti yana hardace da baiti 16000 wanda yana iya zubo su kamar qul huwallahu ya tura shi zuwa ga asma'i li yu'limahu al-ilma dan ya karanta shi da shi ilimi wal adaba da adabi fara'ahu yawman yatawadda sai ya ganshi wataran yana arwalla wa yaghsilu rijlahu yana wanke kafar shi wa bunul khalifa dan khalifa haruna rashid subbul ma ala rijli yana zuba mishi ruwa a kafar shi fa atabal asma'i fi zalika sai asma'i yayi mu'ataba yayi zargi akan wannan bi qawli da fada shi yake ta inna ma ba'astu li ilayka litu'allimahu na aiko maka dana dan ka karantar da shi wa tu'addibahu dan ka ladabtar da shi yace falima za lam ta'murhu bi an yusubba al-ma'a bi ihda idayhi me yasa ba zaka umarce shi ba ya zuba ruwa da hannun shi ɗaya waye gisula bil ukhra rijlaka da hannun ɗaya wanke maka kafarka wannan mu duba mu ga manyan shugabanni wanda suka san Allah ya tardo dan nashi yana ma malamin hidima hidimar ita ce sai asma'i yana zuba mishi malam yana wanke kafar shi kuma dan da sahani abun ruwa yana zuba sai shi al-imam yayi fada khalifa cewa me yasa ka kibara mishi ayyukan duka kai har kake wanke kafar da ka bari a rollar duka ma ya maka ni na aiko shi don ka koyi ladabi kuma wannan ya saboda ya halitta manga bukhari babu guda ya kulla akan cewa ya halitta wani ya ma wani arwalla ya ce min ta'azimil ilmi daga girmama ilimi ta'azimil kitabu girmama littahi fayan bagi da ɗalibin ilmi ya kamata ga ɗalibin ilimi Allah ya akuza da kitabu illa bi tsahara kada ya ɗauki littahi sai da arwalla wa hukiya an rawaito ani sheikh wannan wa ana zancen baban adabi kawai ne cakuɗa da dukkan malamai in suna magana sai ka fahimci istilahin su in ba nan baka shiga dawa in baka fahimce su istilahin su ba sai ka yi tattana ya za a ce daga littayi an ce sai arwalla gashi can kuma ya tabbata a shari'a da hadisi da qur'ani da malaman fiqhu cewa qur'ani ne ba a dauka sai da arwalla to wannan kuma ana magana baban adabi cewa ya kamata ba a ce maka ba wajibi da balle ka ce neman dalili yace huki an rawaito an Sheikh Samsul Ayyimma Al-Hulwani rahimahullahu ta'ala annahu qala yake cewa inna ma nurtu hazal ilmu bit ta'zim na samu wannan ilimi ne da girmamawa fa inni ma akhadtu al-kagi da yace ni ban taba dokan takarda ba farisiyar luga ce aka mai da ta balaraba illa bi tahara sai da tsarki ko takarda ɗaya zan ɗauka he nayi arwalla yace wa shekul imam shamsul ayyimma sarkasi kana babatunan ya kasance mai ciwon ciki ne yawan ciwon ciki fi lailatin a cikin dare wa kana yukarrir ya kasance na ta kwankoma darasin shi wa yatawaddau fi tilka al-layla 17 marra cikin daren sai ya arwalla 17 li'annahu kana la yukarriru illa bi tahara dan shi bai maimaita darasin shi sai da tsarki ya ce wa haza li annal ilma nurun me yasa dan saboda ilimi haske ne wal wudu'u nur arwalla ma haske ce fa izdaru nur al ilm sai ƙara hasken ilimi bihi da shi da hasken arwallan nan wa min at ta'zim al wajib da daga cikin girmamawa ta wajibi lil alim ga malami Allah ya mudda rijal ila al kitab kada ya kada ya meka kafa shi zuwa ga littahi kana zamana bisa tabarma kuma littahi yana can wajen kafarka a koma wani irin littahi ne ba hai qur'ani mai doshi daidai inda kake kaka miƙa ma littafi kafa yace wa yada'u kitabat tafsir fawqa sa'ir al-kutub ya aza littafin tafsiri sama sauran littattafai ga tafsiri ga qur'ani zaka jera sai ka hauda tafsirin saman qur'ani ga tafsiri ga sauran littattafai sai ka hauda duka dai zaman zancen Allah shine a sama yana daga cikin girmama Allah yace wala yada'u shay'an akhar kada ya aza wani abu daban alal kitabu a bisa littahi ga littahi nan kana ajiye shi ka ɗauko ka aza hulla haka sama ko da ba ƙur'ani ba ne in a ƙur'ani ne mustahabbancin ya fi ƙarhi in kuma sauran littattafai ne don saboda girmamawa ba a san haka nan wa kana ustazu na shekul ayimma malamin mu shekul ayimma burhanuddin rahimahullahu ta'ala ya haki an shekhin min mashayikh yana ba da labari cewa wani malami cikin malamai yace anna faqihan cewa wani malami kana wada almihbara ala alkitab ya azata wada abusa wani littahi fa qala lahu bil farisiyya sai ya gaya mishi da farisanci yake ce mishi barna ya bi yake nihi ma'ana la yakunu haza minka kada haka ya kasance tare da kai ma'ana kada wannan munanawa ta kasance tare da kai kaka yi haka wa kana ustazun alqadi yace malamin mu alqadi alajalla fakhruddin al-ma'ruf bi qadi khan rahimahullahu ta'ala yaqul in lam yurid bi zalika al-istighfaf idan mutum ba yana nihin wulakanci ba da yin hakan kin fala ba asa bi zalika babu lahi ga yin haka wal aula an yi hatari za anhu mafifici shine kiyaye akan shi dukkan muna ta maimaitawa wannan baban adabi ne kan mutum ce ina nasi ina dalili ina aya ina hadisi yace wa min at-ta'zim na daga cikin girmamawa an yujar da kitabatul kitab ya kitab ya tsaraitar da rubutun littahi wala yuqarmit kada ya cakuɗa rubutu kada in kana rubutu a bisa takarda su ya gabata cewa duk ɗalibin ilimi tilas ne wajibi ne sai ka gan shi da tawada da alƙalami don saboda rubuta fawaid to rubutun nan in kana yi kada ya zamana ka cakuɗa shi a cakuɗe ka yi shi a jere yadda yake kamar yadda yake haka muka saba gani a littafi yace wa yambagi ya kamata wa yatrukul hashiya ya bar hashiya kamar wannan gurin adatan an sawa barin shi don saboda in kana da wani ta'aliki ko mai karantawa yana da wani ta'aliki yace illa inda darura sai in daruri ne takardunka kaɗan baka da ikon samun su kuma rubutun da yawa wannan kuma dole ne wara'a abu hanifa rahimahullahu ta'ala katiban yuqarmit abu hanifa ya ga wani marubuci yana cakuɗa rubutu fil kitaba cikin rubutun shi faƙala sai ce la tuqarmit khattaka kada ka cakuɗa rubutunka in ishtatan dam in ka girma ka rayu zaka yi nadama wa in mita tushtama in ka mutu kuma a zage ka duk lokacin da rubutun ka cakuɗe ke ba mai gane shi sai ka yan ƙini rubutu kake yi to zai zama na kai mara da ka tsuha ido ya yi nisa ka yi nadama dan ba zaka iya karanta shi ba idan kuma ka mutu ka bar ma wasu littafin duk wanda ya ɗaga ga littafin kaza ne gashi amma ka mishi rubutun da ba mai iya karanta sai kai sai a zage ka ma'ana a gaya maka magana iza shikta idan ka yana nihin idan shikta idan ka tsufa wa da'ufa nura basirka hasken idan ka yayi rauni na dimta ala zalik zaka yi nadama akan haka wa hukiya an yi an yi labari an shaykh al-imam majduddin sarkhasi yake cewa hukiya an ba da labari annahu qala yake cewa ma karmat ma karmat na nadimna duk abin da muka cakuda na rubutu sai mun yi nadama wa man takhabna nadimna idan muka yi zabi nadama muke a cikin littafi ka ce bari in zaba in karanta can in tsallake can in karanta duk wanda yi wannan zai gamu da nadama yace wala wa ma lam nuqabil nadimna duk abinda bai muqabalan nusakh ba zan yi nadama wannan yare ne na muqabalatun nusakh na abin nan ta haqiqil makhdudat wa bagi ya kamata an ya kuna taqdiwal kitabi ya kasance cirawan littahi murabba'an ya kasance mai tarbi'i ne ya kasance mai gida hudu ne kamar haka kada yi shiron haka kamar abin nan kamar kuri yace fa innahu taqdiyu abi hanifa dan cire littafin abu hanifa haka ne rahimahullah ga da jagoransa na fiqihu yake kawo hujja shine abu imamu abu hanifa yace wa huwa aisaru ala rafi'i shi yahi sauki akan ajewa a daukan littafi wal wada'i da ajewa wal mutala'a da ma nazari yahi sauki idan haka aka yi shi gami da a ce wani sarkin ne aka yi shi ko kuma an yi shi wani wannan ne rectangle ne da sauransu wa yace wa yambagi ya kamata Allah ya kuna fil kitabi shay'un min al humra kada ya kasance a samu wani ja a cikin littafi fa innahu min sani'il falasifa yana daga cikin aiki na falasifa la sani'u salaf ba aikin salafus salih ba wa min mashayikhina daga malaman mu man karu istimal al murakkab al ahmar akwai wanda yake azaraka wa rubutu wanda yake ja wannan malamai sun yi raddi akan cewa wannan ba haka bane magabata zaka gani akwai wasali yawanci da jan rubutu suke yin shi a cikin takardu wannan magana an yi raddin ta ba a amshe ta ba ya ce wa min ta'azimil ilmi na daga girmama ilimi ta'azimu shuraka e girmama abukan da kake fi dalabil ilmi wa darsu wajen neman ilimi da darasi su ma ka mutunta su wa man ya ta'allama minhu da wanda kake neman ilimin wajen shi wa tamalluqu mazmumu fadanci abun zargi ne illa fi dalabil ilmi sai wajen neman ilimi ko ɗanka kake ma fadanci akan ya baka ilimi ba abun zargi bane alhali kuma in kuɗi ne wannan abun zargi ne dan ya baka kuɗi ya ce fa inna hu yan bagi an yi tamallaka dan ya kamata yi fadan cili ustazihi ga malamin shi wa shuraka'ihi da abun nan abokan shi da ya safi da minhu dan ya samu fa'ida gare su wa yan bagi da ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yastami al ilmi ya ji ilimi wal hikimata da hikima bi ta'azimi da girmamawa wal hurmata da bada al hurma wa in sami a mas'alatan wahida au hikima wahida alfa marra ko da ya ji matsala ko wata hikima so dubu ya ji ta a bakin malami to in zai ƙara gaya mashi kai ya nuna ma ya santa ya nuna cewa wannan harkon shi ne harkon jin ta a gare shi ya daga cikin girmamawa da neman abin nan na ilimi ce kila aka ce mallam ya kun ta'azimuhu ba'da alf marra ka ta'azimihi fi awwal marra fa laysa bi ahli ilm wanda ya kasance girmama mas'ala da fa'ida a jin ta karo na dubu girmamawa ba ta kai kari na harko wato bai cikin ɗaliban ilimi wannan yana daga cikin abinda malamai suke so kada malami ya zo yana fara kawo wata magana ko wani asar ko wani abu ko da shi karantar da ku ko kuma a wani guri ka san abinka ka zabura ka irga shi ma'i da sabin don ka nuna ma sauran ka sani ko shi ma ka nuna mishi to wannan ilimin bai albarka ko da shi ya koya muku ko a wajen shi ka ba shi har da abin ka har da ce su dubu ya tabbatar to amma kai ka rihe bakin ka in ba shi yan nema ba cewa a karamani ya karanto wayan bagi da ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi Allah ya khatara nau'al ilimi bi nafsi kada ya zabi nau'in ilimi da kanshi bal yufawwida amrahu ila al-ustaz bari ya mai da lamarin shi zuwa ga malam fa innal ustaz dan saboda shi malam kada hasala lahu tajaru fi zalik jarrabawa ta tabbata gare shi cikin haka fa kana a'rafu bima yanbaghi shi yahi shi sanin abin da ya dace li kulli ahadin ga kowa wa ma ya liku bi ɗabi'aci da abin da ya dace da ɗabi'a shi ga wannan nukuta ita ce muka rasa a wannan zamani wanda duk wanda ya taho shi zai zo da littafin shi kawai ce ma malam ga littafin da na zo a koya mini in kuma malam wanda ya san hakikanin lamarin na ilimi ne bincike shi ya kai shi inda ya dace in kuma ya ki ya gabe so ka bar shi tai amma dai ba tahiya ba ce mai ballewa shi yasa mutum zai yi ta wahala yayi ta wahala dan littattafan da za a sa a fahimci karatu ba shi ba su bane yasa kuma shi ya sa ma kan shi ba wani ya ce mishi ba ka sa shi kuma duk wanda ya leƙe gaye ka shekara arba'in shekara hamsin yana abin bai yiwuwa ko aikin laka ne ka zo ka ce ka shi iyawa dole sai ya nuna maka yadda zaka yi me yasa aikin laka aikin kaza ake metir wanda yaran duka umarnin shi zasu bi sai abin da ya ce musu wannan ayi kaza wannan ayi kaza zasu ba za su ji ba cewa ai mu ma iya mun iya kamar yadda shi ma iya to haka nan ake so malami ya kasance fiƙihu yana da littattafan shi wanda su ne ake sawa su ne tushe za su baka fiƙihu sauran wasu littattafan ko baka yi su bai ka fahimce su wani ya taho da wajiz wani ya taho da littafin wannan almuyasar filfike wani ya zo da kaza irin wannan in guda dubu zaka sabke har abada baka fahimta fiƙihu ba zaka fahimce shi ba ba ana nufin fahimta ba ta in an tambaye ka mas'ala me ake nihi da kaza ka ba da amsa tun da da hankalinka ka ji an hodi amma ka fahimci ya baka malka ilmiya ya baka jarin da kai ma kana iya karanta wani ka fahimta ba dai wa'annan ba littattafan da suke ba da wannan daban kuma haka nan bangaren hadisi haka nan bangaren luga haka nan bangaren duka kowanne yana da littattafan shi na asali na tushe kuma a karatun zaure zaka ga mutum zai tabbatar da haka duk wanda ya wannan karatun zai tabbatar da wannan malamai Allah musu rahama sun jeranta su yadda ya kamata a ce ɗalibin ilimi in ya bi wannan tsarin da suka yi wallahi tallahi zai cimma gacci kuma zai samu abin da yake nema ya ce wa kana shekul imam al-ajal shekul imam al-ajal al-ustaz burhanul haq wa din rahimahullahu ta'ala cewa kana talabatul ilmi fi zaman al-awwal ɗaliban ilimi a zamanin farko yufawwiduna amrahum fi ta'allum suna mai da lamarin su wajen neman ilimi ila ustazin zuwa ga malaman su wa kanu yasuluna ila maqsudihim sai suke samun abin neman su wa muradihim da abin da suke so wal ana a yanzu kuma yakhtaruna bi anfusihim da kansu suke zaɓar littattafan da zasu fala ya hasulu maqsudahum min al-ilm wal fiqh ba za su samu abin neman su na ilimi da fiqh ba sai ayi ta wahala shekara nawa zakai kana ta zuwa zawwa wajen malami ba zaka samu abin da kake nema ba kawai in kana bukata ka zo ko ma ka kai mudawwana tulkubra ko ka kai muktasar inda ya ce maka mai doko mo a hadari kawai ka koma albarka ake nema ba yawa ba albarka ake nema ba yawa ba ina tabbatar muku a gaban malamin ba ba taba daukan sadar inda ta kai goma ba kuma da umarnin shi bakin sadar hudu ka dauka kawai ya isa ka kai gaba me yasa kuma in kai biyayya da lamarin sai ya zamana ka samu abu ka fahimci kaɗan mai amfani ya hiya maka mai yawa wanda baka fahimta ba kalma ta maimaita a adari ta maimaita a ishmawi in ka tsaya ka fahimce ta can gaba kawai bi ne amma nan gurin ka kwashi safha biyar ko ɗaya baka rike ba in ka je gaba ma haka nan za a yi ka je gaba ma haka nan za a yi sai a ƙare rayuwa ana ta yin wannan abin gakin na banza kai baka huta ba shi bai huta ba abin neman bai samu ba ya ce wa kana ya kasance yuhuka ana ba da labari anna muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah al-Imam al-Bukhari kana bada bi kitabati bi kitabati sala ya fara da littafin sallah ala Muhammad ibn al-Hasan akan Muhammad dan Hasan wajen fi fa qala lahu Muhammad ibn al-Hasan sai Muhammad dan Hasan yake ce mishi izhab ka tahi wa ta'allam ilm al-hadis ka nemi ilimin hadisi lima ra'a dan saboda abin da ya gani anna zalika al-ilm cewa wannan ilimi al-yaqu bi tabihi shi dacewa da dabi'a shi fa talaba ilm al-hadis ya nemi ilimin hadisi fa sara fihi muqaddaman ya zamana shine abin gabatarwa ala jami'i ayyimatul hadis akan dukkan malaman hadisi kuma haka ya tabbata sai dai akwai magana mai ta'aliki ya ce wannan a hankalci abin nan bai faruwa ibn al-hasan ya rasu shekara ta 189 bukhari an aye shi 194 ya shiga bagada da bayan shekara ta 210 a ina za su gamu bayan shekara 21 haya ba shi wannan yana lahira to malamai su ce sai dai tana yiwa kasance wani malamin ne daban kuskure yi wajen ambatan malamin ba wai karya bai abin bai faru ba tana yiwa wajen ambatan malamin alimamu zarnuji ya yi kuskure wani malamin ne daban waƙi a ta abku da shi kuma wannan ya faru ga ilimamu sibawaihi sibawaihi da muka sani ba malamin luga ba ne malamin hadisi ne yana ne makaranta hadisi a gaban malamin su sai ya karanta shi da kuskuren irabi sai ya kyare shi malamin ya kyare shi to ya ji zahin wannan kyarar ya ce wannan ilimin da ake har za a ci mutunci na a kan shi insha Allah sai na zama imam a cikin shi ya huta kawai bai yi watsi neman ilimin hadisi ya tahi neman ilimin luga ya zama jagora a ciki kuma wanda ba mai daga mishi hannu a cikin ilimin luga ya ce wa yambagi ya kamata li ɗalibin ilimi gama ɗalibin ilimi Allah ya julisa ƙariban min al-ustazi kada ya zamana kusa da malamin shi inda sabki wajen ɗaukar karatu bigayar darura ba tare da laruri ba bal yambage bari ya kamata an yi kunu bai na huwa bainal ustaz ya kasance tsakanin shi da malami kadar kausi daidai gwargwadon kwari fa innahu aqraba ila ta'sim shi yahi kusa gami da girmamawa kai matsayin malamin guri wa yambage ya kamata li talibil ilmi ga dalibin ilimi an yi hatsari da anil akhlaqi zamima ya kiyaye gami da dabi'u wanda suke mummuna ne anan yan uwa duka kan mutum ya ce sai ya nemo dalili sai ya samu hujja babu ne na adabi na girmamawa na mutuntawa wanda malaman hadisin kansu sun san da wannan ana ɗaukan shi ƙarƙashin hadisin abubakar da annabi sassan ya umarce shi ya ce mishi wuce ka yi sallah abubakar ya ƙiya sai da aka gama annabi ya ce annabi ya mishi magana ya ce ai ɗan abu hafa ya yi kaɗan ya yi sallah gaban annabi sassan nan ka ganin saboda adabi sai ya gabatar da adabi ya bar umarnin annabi sassan to haka ne irin wannan mutum ya ce bai fahimci abubuwa ba zai shiga cikin ruɗu da dama fa inna ha kilabun ma'anawiya ya ce ya kamata ya ƙaurace ma da mummunan ɗabi'u don karnuka ne na ma'ana wa qad qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhulul malaikatu batin fihi kalbun ala su aw sura malaiku bu su shiga dakin da akwai kare ko sura wa inna ma yata'allamul ilma sani dai mutun yana neman ilimi ne biwasa ta malikin da wasuda ta malaika wannan magana tashi malamai bu san me yake nihi da ita ba wal akhlaqu zamima muggan dabi'u tu'rafu ana sanin su fi kitabil akhlaq a cikin littafi na al akhlaq wanda wanda na al imam al kharaidi mun gansa kharaidi ya rasu tun shekara ta 300 da wani abu dukkan makarimul akhlaq ya hada su a cikin littafi guda yayi su kuma su ma al akhlaqu zamima ya hada su a littafi guda yayi su mun aika su cikin majmu'a yace wa kitabuna haza la ya haƙilu bayanuhu yace wannan littafin namu ba zai ɗauki bayanansu ba yace wali hatar zai kiyaye hususan musamman ani takabbur gami da girman kai wa ma takabbur la ya hasulu ilm da girman kai ilimi bai samuwa ya zo a cikin muqaddima al-imam muslim wani daga cikin salaf naman ta sunan shi yake cewa ya bunai la yanalu ilmu hayyun wala mustakbir dana ka sani ilimi ba samun shi mai tumbi ba su samun shi mai girman kai da mai kumya kila ake cewa al'ilmu harbin lil fatal muta'ali ka sai da harbin lil makanil ali suka ce al'ilmu shi ilimi harbin yaƙi ne lil fatal muta'ali ga sarmayi wanda yake mai neman ɗaukaka ka saili ma'ana duk wanda yake neman ɗaukaka da neman girman kai da neman jiji da kai to shi da ilimi sun kulla abin yaƙi shi yana neman ilimi ilimi yana tsereya baya same shi ba har abada matukar akwai girman kai yace kasail harbul lil makanil ali kamar magudanar ruwa yaƙi ne ga guri wanda yake mai nisa kamar ruwa ya taho zarmu ya zo a ce ya hau wani tudu can sama ba zai yi ba to haka nan shi ma mai neman ilimi har abada ilimin ba zai taso bai tarda shi sama ya hau wanda wannan yake nuna mana girman kai wajibi ne ɗalibin ilimi ya kiyaye kanshi akan wannan abubuwa nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure eh baiti biyu to ba ni ina ga shi ne ya kare ba ni wannan wannan mai ta hakikin nuska shi ta sha bambam aha a wakila ake cewa bijiddin la bijiddin kullu mujiddin yace fa hal jaddun bila jiddin bi mujidi fa kam abrin ya koma maqamu hurrin wa kam hurrin ya koma makama abdin ya ce bijiddi ka ce da ƙoƙari na la bijiddi ba da kakana ba kullu mujaddin dukkan wani mai daraja ma'ana kullu mujaddin kowane mai daraja ya same ta ne bijiddi da ƙoƙarin shi la bijaddin ba da kaka ba ba an ce su ana ai ga sun gaji karatu kuma shi ma a samu karatun wajen shi ko kuma sun gaji wadata ita ma shi ma a same ta yana kwance babu ba tare da neme ta ba ya ce fa hal jaddun bila jaddun bi mujidi shin kakan ba tare da kokari ba ya samu daraja ba zai samu daraja ba shi ma in ba kokarin yayi ba ya ce fa kama abdun ya kuma maqamu abdin ai hurrin sai ya ce nawa nawa ne da zai zan matsayin bawa zai dau matsayin da wa kam hurrin ya kuma maqamu abdin ya ce kuma nawa nawa ne da zai zama matsayin bawa can da su suka gaji hali da wadata ko ilimi ko ɗaukaka amma yanzu da ya zamana bai ƙoƙari kwance yake ya dogara da kakansu yayi ubansu yayi shikenan sai zaman abin ya kubuce ya rasa kuma wannan duwan da ya san ilimi duwan da ya san yanayi na rayuwa ya san da wannan kowa ƙoƙarin shi zai laqad rafa al-islamu salman farisi wa wada'a shirku nasaba abi lahab haka wani mai wake yake cewa musulunci ya ɗaukaka salman al-farisi wanda can da bakin bawa ne kuma shirka kuma ta kaskantar da Abu Lahab Abu Lahab dan wannan kin annabaffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma gashi a Qur'ani an batan shi dai da tsinuwa su Abu Sufyan ko ga sunan gurin bakan bawa ana ta daukaka daraja su da cewa radiyallahu anhu ne zan mu takaita an uwa wannan abubuwan da mai ta'alimi yake faɗa mu kalle su da idan basira nasihohi ne ga ɗalibin ilimi wanda wajibi ne mutum ya yi ƙoƙarin kwatantawa a kan yinsu duk abin da zai faɗa idan mutum ya kiyaye nasihohin shi wannan babi ne mai zaman kanshi a wajen malamai yanzu wannan muka kare shi wanda zan musa ka gama cewa mai ta'alimi kamar bai ka komi ba ambatan mun fara da shi ne saboda shi ne muka sani a karatun halka karatu wajen malaman mu shi aka yi yawan karantarwa kuma shi ma ya kawo iya kokarin shi Allah mishi rahama Allah ji kanshi idan mutum ya yi kokarin ladabtuwa da wannan ladubban da kokarin ta'allaka da su shine zai kasance ya samu ilimi mai albarka don me ake so a ilimi albarka ba yawa ba kamar yadda a dukiya ma albarka ake nema ba yawa ba so nawa zai kasance wani gashi da tarin ilimin mai yawa amma kuma bai da albarka ko kuma wani ya kasance gashi da ɗan karatun shi kaɗan amma in yayi ikhlasi ya samu albarka sai ya kasance ilimin wannan nashi ya yi albarka kuma ya amfanar da al'umma fiye da yadda ake zato kamar yadda yake faɗa nan gurin wajibi ne mutum ya kasance ya girma malamin musamman ma nukutar da ya faɗa cewa duk lokacin da ka je wajen neman ilimi wajen wani malami to ka ce mushi kawai malam wani littafi ya kamata in sa in ya kasance wannan malamin ya bukata sai bincike ka yi da wanne da wanne ka yi in ta kama ma sai ce maka inda sa wanda ka ce na yi arba'una hadisi na yi umdatul akam na yi kaza inda sa su karanta in ji ya san guraren wahala ciki ya ce inda karanta mana hadisi kaza sai ga ya yi wahala daga nan gurin sai mutum ya gane cewa eh lalle yin da ya yi zuku ne in zuku ne kawai sai ka yi kwatanta umarnin shi ka bi shi akan cewa ko hamsu na hadisi ya ce koma kawai koma alheri yana ciki albarka ake nema hakanan cikin littattafan fiqihu kaka ga cewa ni na yi nisa yanzu malam zai maido ni guri kaza ai kaza kaza ka kai duban wannan kau kai duban cewa in ka bi umarnin shi ka sa abin da yace ka sa ilimin zai yi albarka me yasa annabi ya karantar da mu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an ilimi mai amfani shine wanda zai yi albarka kuma duk wanda zai kasance ya nemi ilimi a wajen malamin shi yayi kokarin kamar yadda ya faɗa da alhurma da girmama da mutuntawa tsakanin shi da malamin shi yayi kokarin iya wannan yanzu haka bil munasaba malamin da ya karantar da ni alif an bakiyoyi in yau na sabka garin mu babu wanda nake farkon zuwa gaida an ba shi ba kuma dukkan malaman da ni karatu wajen su babu wanda a yanzu bai zama mini matsayin uba ba wanda in zan yi wani abu sai da shawara su ya zama zumunci kawai dalilin karatun abin ya zama zumunci ba ba kama cewa ma ba dangi bane to me yasa wannan duk lokacin da kaga alif mutum ya koya maka kasancewa malamin ka ne har abada ka kamance shi dan na tabbata inda kuɗi ya baka ya baka jika goma ya ce na gata ka je kai kasuwa jika goma nan ta yi albarka ka je kai ka zama ma duniya da ita kullum ba kamance wace kai asalin dukiyar nan ta fa wane ne bani kaza ne to nan da ke kuɗi ne kana iya gane ya zahiri amma can shi dai koya maka alif an ba kyau ya kawwana ka ka tashi ka fahimta kai yi gaba kana yin gaba kuma sai kai banza da shi kamar kawai an ci more ganga an yi menene kenan sai zama na kamanta da shi to ilimi na addini ba haka bane ba ɗaya bane da na boko na boko kawai mujarradin ma'aluma ake so kar ta yi albarka ma ba duk da shi ma ana so ya albarka amma wai su ne suka sa a kansu cewa ba ruwanka da girma malami kan ma ya yi albarka ko ya yi kaza to shi ku alhali ko mutum menene zai koya maka kan mutunta shi ka girmama shi zaka samu wannan abin da kake nema a wajen shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk ya nan da minti 50